أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci a cikin irin wannan rana da muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi Allah ya ƙara mana fahimta a ciki shi kuma marubuci wannan littafi Allah ya gafarta mishi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin babi na farko da yake magana kan tauhidi kuma mun tsaya a inda malaye magana kan aljanna Allah ya tattale ta gida ne na dawwama ga duk wanda ya shige ta ga waliyan shi da ake masoyan shi mu yi magana kan masoyan Allah sannan kuma Allah zai girmama su inda za su ga Allah to wannan ganin Allah sai su ga kaman wato ba su taɓa jin daɗi ma cikin aljanna kaman wannan bai Allah ka samu na ciki to kaman yadda Allah ya halicci wannan aljanna ɗin inda za mu ci gaba kenan wa khalaqan nara Allah sai ya halicci wuta fa addaha sai ya tattale ta ta zamto dara kuludin gida na dawwama liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce ma Allah to wannan wuta nan ne gidan shi wa alhada sannan kuma ya yi tumbe fi ayati cikin ayoyi na Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanninsa dole ne sai ka yi imani da dukkanin littattafan da Allah ya saukar da su ka yi imani da dukkanin manzannin da Allah ya aiko a mazauninka musulmi la nufariqu baina ahadin minhum ba ma rarraba ɗaya daga cikin mu ce amumi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ruwan mu da saura da baki ɗayansu wato Allah ya aiko su to sai ka yi imani da wannan wannan wato yana ɗaya daga cikin abin da za ka yi imani da shi to Allah ya halicci wannan wuta ya tattale ta ga gida ne na kafirai waje alahum sannan kuma ya sanya su waɗannan kafirai ɗin mahajubi na za a sha makance su an ru'yatihi daga ganin Allah ba za su samu iko ba wa annan kuma lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya ji yana zuwa yawmal qiyamati ranan ranan alqiyama wal malaku da mala'iku ga sunan saffan saffan suna nan sahu sahu li ardil umami saboda za a bijiro mai ita wannan al'umma ga baki daya wa hisabiha da kuma yin hisabi wa uqubiha da bada da azabtar da wanda suka kafirce wa thawabiha da bada lada ma waɗanda suka yi imani to wannan dole ka yi imani akwai wannan rana tana nan tana zuwa yau matulla sara'ir kenan ranar da za a duk abin da yake rufe za a buɗe shi na ayyukan bayi ga baki ɗaya sannan mu sani kuma Allah ya faɗa mana cewa lallai Allah ya sa mana marubuta suna nan suna rubuta ayyukanmu na alkhairi da na shari kowanne ana rubutawa sannan kuma kowa yana nan yan ana rekodin ɗin kuma duk aikin da ya yi ko Allah yana cewa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to saboda haka dole sai ka yi imani da wannan a mazauninka na na na mumini kaga akwai wanda suke kore cewa ma babu ma wannan tashin kiyama din to kai a mazauninka na musulmi mumini sai ka yi imani a kowane rana tana nan tana zuwa sannan a cikin abin da za ka yi imani da shi wato bawul mawazin za a zo da sikeli na ayyukan bayi za a zo a kafe su liwazni a'malil ibadi domin domin domin domin auna ayyukan bayi aikin da duk aka yi za a zo da shi a sa wannan sikeli sannan a auna aikinka. Faman sakulan mawazinu duk wanda ma'aunansa ta yi nauyi wa ulai kuma muflihu na wayannan su ne masu samun babban rabo ya Allah ka samu na ciki. Waman kafan mawazinu duk wanda kuma ma'aunansa sai ta kasance wato ba ta yi nauyi ba ayyuka na lada ba su da nauyi. To wannan su kuma su ne saɓanin wayannan wanda suka samu babban rabo ya Allah ka tsare mu. wai utuna sannan ka yi imani lallai za a ba ma kowa saha'ifahum wato za ba su littattafansu bi amalihim na ayyukansu faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafi tanin dama to wannan fa sofa ya hasib hisaban yasira da sannu zai samu hisabi mai sauki in sannu zai samu wannan hisabi mai sauki kaga sai an bada littafi kafin a je ga hisabi din kowa sai an bashi littafin sa ga baki ɗaya shi ne kafa kafa bi nafsu kal yawm alayka hasiba kai hisabi ma makanka saboda mai ga littafin nan an baje kolin sa so to duk wanda aka ci ta hannun dama aka bashi littafin nan to wannan zai samu wato hisabi mai sauki wa man wuce kitaban wara a zarihi duk wanda aka bashi littafinsa ta bayan shi fa ta baya aka bashi littafin ba ta gaba ba to wannan fa ulaika yaslawna sa'ira wannan sune za su shiga cikin wutan sa'ira wato a cikin wutan ma akwai wani akwai wata wutan da ake kiranta sa'ir nan ne za su shiga ya Allah ka tsare so wanda za a zo da littattafai din za a ba ma kowa littafin shi ba wanda ba za a ba shi littafinsa ba kowa za a ba shi littafinsa. Allah ya kawo mana wannan a cikin Alkur'ani wurare daban-daban. Kamar wuce kitabo biya minihi, fa ya kula ha'u maƙurahu kitabiya. Ko duk wanda aka ba shi littafinsa ta hannun daman ma shi zai so ma nuna ma jama'a ku karanta littafi na ha'u maƙurahu kitabiya. Inni zananta ani mulakin hisabiya, wa wa fi ishatin rabiya, fi jannatin aliya, kutufuha daniya. za a ce kullu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliya wannan kenan ya Allah ka sa muna cikin su sannan sabanin wannan wa amma man uta kitabahu bishmalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya shi abinda zai ce ma ina ma da ba a bani wannan littafin ba ya laita kanatil qadiya ina ma da mutuwan nan daga ita babu wani tashi shikenan ni ma ga baki daya ban taso har aka bani wannan ba. Ma agna anni maliya, halaka anni sultaniya, sai a ce fa to ku zuhu fa gulluhu. Tun daga nan ku kama shi ku ɗaure shi. To kaga tun daga nan kai gidan wutan ba a shiga haka kawai sai sai a yi wa mutum wato ɗaurin goro. Eh, fi silsilatin zarwa sab'una zira'an. Ko? abin nan ɗin wato abin da za a ɗore shi da shi ɗin wato zira'i saba'in ne sarkan da za a ɗaure shi da shi mu yanzu ba gida ne muke a 50 ba 50 ba to wancan shi ta tsahinta zira'i saba'in ne zira'i kuma ya fi 1 feet ya ce zira'i nan kenan kusan almost almost almost wato 2 feet ne to shine za a kama mutum a yi ta tukwikwiye shi a wannan in dai ka yadda ake ɗaurin goro to haka za a yi ma ɗan adam duk wanda ya saba ma Allah ya Allah ka tsare mu to saboda haka abin da ake so da kai shine ka yi imani kan cewa wannan rana tana nan tana zuwa yana ɗaya daga cikin abin da za ka yi imani da shi a mazauninka na musulmi na'am wa annan sirata yana daga cikin abin da za ka yi imani da shi annan sirata lallai wato sirati haƙƙun gaskiya ne haƙƙun wannan gaskiya ne ka yi imani za a je a tsallaka sirati siratin nan kuma mamdudin wato yana nan an shimfiɗa shi da kowa sai ya taka ya wuce ya juzu hul ibadu bayi suna ƙetare shi bi kadar amalihim wato da gwargwadon ayyukan da suka yi na nan gidan duniya gwargwadon aikinsu gwargwadon saurinka a kan siraɗi wani zai wuce ƙirtawa da bismillah yadda hausawa suke cewa haka zai wuce siraɗin wani kuma zai tafi a guje wani zai tafi yana tafiya wani yana fofoti wani yana rarrafe wani yana ja da gindi wani kan ba zai wuce ba haka za a yi ta tafiya kowa zai wuce to ƙasan suraɗi kuma wuta ne wayan minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa daga cikin mun nan sai ya ƙetare wannan shine malam yace kai imani da wannan yajuzu wal ibadu bi qadri amalihim fana juna akwai masu ƙetarewa mutafawituna suna masu sauri fi sur'atin najati wajen saurin tsallake wannan din da sauri kawai an riga an wuce saboda mai ayyukansu masu kyau suna da yawa eh wa qaumun wasu mutane kuma au baqathum fiha a amaluhum ayyukansu da suka yi a nan gidan duniya to za ta wanzar da su a wannan waje ɗin ba ma za su iya ƙetarewa ba. Ya Allah ka tsare mu. To, wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka yi imani da shi a gidan za a tashin kiyama. Ka ga imani na farko kenan kafin a gama hisabi, za a yi tashin kiyama imani na farko. Imani na biyu a gidan lahira bayan tashin kiyama shine za a bawa kowa littafinsa. mun gane ko sannan kuma za a yi hisabi shine za a zo da sikeli kaga na uku kenan sannan kuma za a ƙetare siraɗi na hudu to daga siraɗi kuma sai ina daga ƙetare siraɗi duk wanda ya tsallaka ɗan aljanna ne duk wanda bai tsallaka siraɗi ba ɗan wuta ne wato zai je zai zauna a nan gidan wuta akwai wanda za su zauna a nan gidan wutan wato zama Uh, ba na wucin gadi ba, zama wato na a yi musu uh, sakamakonsu saboda wasu ayyuka da suka yi shi ne wa ƙaumin albakatun fiye a amaluhun ayyukansu da suka yi zai zaunar da su a nan to har a gama musu azaba sannan kuma a fitar da su daga cikin gidan wuta su koma gidan aljanna domin akwai wanda ba za su dawwama a cikin gidan wuta ba saboda mai dalilin imani da suke da shi yawan kaga ashe ya nuna maka cewa mai imani yakan saba ma Allah to ina ne za a je ya yi remedial shine a nan gidan wuta sai ya yi remedial a nan wajen sai a wuce kuma gidan aljanna da shi to kaga daga wannan ana tsallake siraɗi abin da yake gaba shine alkausara shine mala yake ce mana a nan wal iman sannan ka yi imani bi haubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tafkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam shanin sallallahu yana can kan tafkin ne yana can shine za a so samu a wannan waje din a tafkinsa wanda duk wanda ya sha gashi nan ya ce tariduhu ummatu al'umman annabi sallallahu alaihi za su tungarma wannan tafki din wanda duk wanda ya je wajen la yazma umman shariba minhu ba zai sake jin kishin ruwa ba duk wanda ya sha daga wannan tafki ba zai sake jin kishin ruwa ba sannan wai zadu anhu ana tunkuɗewa shine yizadu yawa kaga mai zal kenan mai zaira na ƙari kenan wannan kuma mai zal na korewa ana kore man baddala duk wanda ya canza addini wagayyar ya jirkita shi to shi ko ba zai tuskar ma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ai wayancan ma mutane na ne amma ana kora su sai ce menene suka wayannan ai su ne suka canza addini bayan kai su ne wato mutanen bid'a sun juya addini sun jirkita shi to waɗannan su ba za su samu tuzga su samu shan ruwan alkausara ba to dole ka yi imani da wannan to daga shan ruwan alkausara sai shiga cikin gidan aljanna ya Allah ka samu na ciki ya Allah ka ba mu nasara a rayuwarmu ya Allah ka taimake mu ka tabbatar da tauhidi cikin zukatanmu sannan kuma ka tabbatar da aiki na alkhairi a duk lokacin da za mu yi motsi za mu kwana nan insha Allah sai mu tashi menene shi kan shi imanin can da ana cewa ka yi imani da kaza ka yi imani da kaza ka yi imani da kaza ka yi imani da kaza har zuwa nan in ka koma ka lissafa za ka samu sauki wajen saba'in zuwa ɗari to gobe za mu tashi in Allah ya kai mu menene wannan imani yaya yake yaya ne zan yi imanin yana ce na yi imani da Allah yaya ne imani da Allah yaya ne zan imani da tafkin alkawasar yaya ne zan imani da kaza yaya ne zan imani da kaza gobe karatun da za mu yi kenan insha Allahu abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai wanda yanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh